بسم الله الرحمن الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أم أيو كان وتا goma ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1440 Hijriya wanda ya dace da 18 ga watan 11 shekara ta 2018 a lissafin turawa muna darasi na 21 a cikin karatun wannan littafi mai albarka na muktasar zadul ma'ad na shehu ad-da'watul islamiyya muhammad bin abdul wahab wanda muke yi a wannan masallaci na ihya sunna da ke sabar da ke kofar nasarawa a cikin birnin kano najeriya idan za ku yi tunawa muna fasali ne da yake bayani akan sallar daren annabi sallallahu alaihi wasallam me aka ruwaito annabi yana yi da daddare to mun dan fara lokaci ya ƙure mana yau za mu tashi a magana akan asuwaki da yake yi in ya tashi da daddare da kuma bayani akan adadin raka'o'insa da daddare ya yake guda nawa yake mala yace thumma yatasawwaku wa rubbama qara'a ashru al-ayati min akhir surati ali imran min qawlihi inna fi khalqi as-samawati wal ard thumma yatatahharu thumma yusalli rak'atayn khafifatayn wa amara bidhalika fi hadith abi hurayra radiyallahu anhu wa kana yaqumu إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل وكان يقطع ورده تارة ويصله تارة وهو الأكثر فتقطيئه كما قال ابن عباس إنه بعدما صلى ركعتين انصرف فنام فعلى ذلك ثلاث فعل ذلك ثلاث مرات في ست ركعات في ست ركعات كل ذلك يستاق ويتوضأ ثم أوتر بثلاث ما لا يتشكين شرير النبي صلى الله عليه وسلم da yake yi idan ya tashi da daddare yana tashi yana fara yin aswaki ne yana goge bakinsa yana tsabtace bakinsa wannan yana nuna mana manzon Allah sallallahu ya karantar da mu tsabta da da raya sunnar aswaki aswaki ba brush ba itace na aswaki yake sawa a baki ya goge bakinsa saboda yana ganawa da waɗanda ba kwa ganawa da su ta ce fa'in ne unaji malla tunaji ko tunajo ni ina ganawa da waɗanda ba kwa ganawa da su yana ganawa da mala'iku ya tabbata a hadisi idan mutum ya tashi da daddare yana sallah yana karatun alkur'ani Allah yana wakilta wani mala'ika ya zo ya saka bakinsa a bakin mai yin sallan yana karatun ƙur'ani karatun ƙur'anin da mai sallar yake yi mala'ikan yana haɗiye karatun yana haɗiye karatun wannan yasa ake so wanda zai tashi ya yi ƙiyamun laili ya tsabtace bakinsa daga yawon bacci kuma ya zo a hadisi ingantacce innal musalli yunaji rabbahu duk mai sallah yana ganawa da ubangijinsa yanzu ko gaban wani basaraki aka ce za ka je za ku gana ai sai ka kure a daka ai ko gaban wani babban mutum aka ce za ku je ai sai kai wanka ka gyara jikinka to ballantana Allah da zaka gana da shi in dai har a sallah ana ganawa ne da Allah ya kamata abinda mutanen mu suke yi mutum zai zo masallaci kawai ya ɗauki rigar da ya ga dama ya saka ya zo masallaci mutum ya zo masallaci masallaci bai da alfarmar da zai za a fesa mai turare mutum kaga ya zo masallaci da da kayan bacci rigar da ita birgima da yawon bacci a ɗakinsa a gadansa ita zai zo ya jeho ya taho sallah asuba ko mutum ya taho tinki da shi daga shi sai babbar riga daga jerin wando ya taho masallaci sallah asuba ko ya dawo daga kasuwa zai zo isha'i amma idan zai je ɗaurin aure zai caɓa ado ya kwalliya ya ƙura a daka amma masallaci ne sai taho yadda ya ga dama an ce mai sallah yana ganawa ne da ubangijinsa a karamkalla kullum muna faɗa muna maimaitawa yadda ka riƙi yadda ka riƙi Allah ta'ala ka riƙi addininsa kai ma haka kake a wajen Allah wallahi mala akwai mutumin da zai zo masallaci daga ganinsa ka san bai mutunta kansa ba kuma bai mutunta mutanen da yake ibada tare da su ba mutum ya zo ya zauna a cikin mutane yana yana tashi tashi ba tashi da gaba ba yana fitar da wata iska ta daban ba ta musamman ba saboda bai tsabtace jikinsa ba zai zo kuma bai ɗauka masallaci wuri ne zai gyara jikinsa ba kudu zinatakum inda kulli masjidin Allah ya ce alƙalli mutum ya rufe jikinsa ka ɗan samu ɗan turaren nan ka ɗan fefesa a jikinka za ka shiga cikin mutane inda asubahi ne ka goge bakinka saboda ka yi bacci ka daɗe awanka kaza a kwance bakinka ya yi nauyi yana tattare da abubuwan da ka ci na yini duk sun zo mutum ya zo ya sujada hamma ta zo ta kama shi a sallah asubahi ana yawan yin hamma idan ya buga a sahun farko sai ya kai ƙarshen masallaci wallahi ya cutar da mutane dole ne mu rinka gaya wa kanmu gaskiya ko kaga kayan da mutum ya saka wallahi wani bai sha'awa ya zauna kusa da shi ba ba daidai bane wannan gargajiyar da ake mutum ya ninki ya fito tinki daga shi sai tumbinsa da dan gajeren wando wai ya taho masallaci sallah gurin ubangiji ka zo za ku gana da Allah to ku kwalliya ku tsaftace jikinku ku zo ku gana da ubangijinku imamu malik aka ce duk ranar da zai zo zauna a majalisi zai karatu zai yi wanka ya saka turare imamu malik darasi zai zo ba zai wanka ya sa turare aka ce mai yace ni da zan koyar da hadisan annabi ba dole ne ya tsafta da kwalliya ba yayi aswaki saboda girmama abin da yake koyarwa amma mu kwalliyar mu ta kare a ɗaurin aure da taro da biki da waye da sauransu amma idan subhanallah in abu ne da ya shafi ibada to a lokacin kuma ba ma mutunta shi Allah kiyaye to kun ji dai manzo Allah yana tashi da daddare me yake yi asuwaki yana tsabtacewa ya goge bakinsa tas alaihi salatu wassalam bayan wannan manzo Allah yana karanta wasu ayoyi guda goma a ƙarshen suratu al-imran yana daga kansa sai ya karanta wato waɗannan ayoyi guda goma inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخذنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد قاعد ربنا ربنا لي. yana farkawa abin da yake yi kenan bayan alhamdulillahi allazi ahyana ba'da ma amatana kuma ya asuwaki yana karanta waɗannan ayo thumma yatatahharu sannan yayi alwala thumma yusalli rak'atayn khafifatayn sannan manzo Allah yana sallatar rakawoyi guda biyu masu sauki ma'ana baya tsawaitawa a wannan rakawoyi na farko wa amara bidhalika fi hadisi abi huraira haka annabi ya umarni a hadisin abi huraira riwayar imamu muslim a salatul musafir ya ce haka za a yi wa kana yaqumu idan tasafa al-layl to yanzu an fara mana ba mu labari yaushe annabi yake tashi da daddare annabi yana tashi idan dare ya raba tsakiya gida biyu wancan satin mun yi magana mun tambayi yaushe ne ne tsakiyar dare to ya tabbata sunna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana tashi idan dare ya raba biyu aw qablahu bi qalil ko kuma kafin daren ya raba gida biyu da kaɗan kaga kafin a yi rabin dare yakan tashi au ba'dahu bi qalil ko kuma bayan daren ya raba gida biyu amma da kaɗan sai annabi ya tashi kun ga yanzu an gaya mana lokuta uku ko dai rabin dare ko kafin rabin dare da kaɗan ko bayan rabin dare da kaɗan to bayan wannan wa kana yaqta wirdahu taratan wani lokacin manzon Allah yana yanke wirdin sa na sallah din baya yin sallar dare din a cike a lokaci guda baya yi wa huwa wa yasiluhu taratan wani lokacin kuma annabi yana cika sallar tasa ta dare gaba daya wa huwa al-aktharu shi yafi mana baya raba sallar zamu yi bayani yanda yake rarraba sallolin fa taqti'uhu kama qala ibn abbas yanke sallar daren da annabi yake yi ya rarraba ba wai kai ɗaya ba abdullahi ibn abbas ya ruwaito mana yace innahu ba'da ma salla rak'atayn sarf wani lokacin idan annabi ya raka'a biyu kacal sai ya juya ya juya ya tafi ina ya tafi shimfiɗa sai ya je kwanta an jima ya ɗan yi bacci sai ya daɗa dasowa ya sake yin alwala ya zo ya ƙara yin raka biyu sai daɗa komawa sai daɗa komawa ya yi bacci yana cikin yi kuma sai daɗa tashi ya zo ya daɗa ƙara wasu raka'o'in guda biyu shine malam yace fa'ala zalika salasa marrat sau uku annabi yake ya kwanta ya yi sallah raka'a biyu ya koma ya kwanta ya sake tashi ya raka'a biyu ya koma ya dada kwantawa ya dada tashi Allahu akbar ma'ana gaba ɗaya daren shi rayuwarsa akan sallah yake tunani Allahu akbar sau uku yake yi in ya haka yayi raka'a shida kullu zalika yastaku yatawadda thumma awtara bi thalathin kowane tashi sai yayi aswaki sai yayi alwala yayi aswaki yayi alwala ya raka'a biyu in ya gama raka'a biyun nan fa ba na wasa bane ai kwane da gaske ai raka'o'i biyun nan da za a ce ma yayi ya gama ya koma ya kwanta ai ai ba na wasa bane raka'o'i ne na gaskiya yawa ba irin raka'o'in mu ba Allah ya sauke jiya din nan wani yake ga mu yace wallahi malam akwai mai yin sallar sallar farilla ɗaya daga cikin sallolin farilla na aminci ɗaya farai kuwa ce wallahi akwai masu aminci ɗaya wallahi ka san matsalanmu shi ne akaram kalla sallan da muke yi galiban muna yin ta ne ta sauke nauyi an ce na yi sallah an ɗora min nauyin na yi sallah bari na yi na sauke nauyi kawai ba dai magaraba ba ne to an yi ba dai isha ba ne an yi an gama ba asubahi ba ne an yi ni dai na yi shi ba abin da ya dame shi in yayi din nan ya bi ta Allah ya karba ko bai karba bai damu da wannan ba dan haka ma da wahala a cikin sallar su zai ce Allahumma taqabbal minni akwai waɗanda kawai zura ibada suke ma ba sa ma ce Allah ya karba din kawai dai an ce ayi bari mu yi kawai zo mu je sallah mu je mu buga mu dawo kawai a je a miƙa musu ita a dawo ko an karba ko ba karba shi ba ruwansa ba follow up kuma wallahi ana follow up ko annabi Ibrahim da ya gina wa Allah ɗaki da shi da ɗansa Ismail wa idh yarfa'u Ibrahim alqawa'id min albayt wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wallahi da suka gina wa Allah ɗaki cewa suka yi rabbana taqabbal minna Allah karba mana ka duba annabin Allah ya aiki mala ya ce Allah ya karba amma ni da kai mu zo mu yi ibada mu yi sallah mu yi karatu ba za mu daga hannu mu ce Allah ya karba mana ba ana cewa Allah ya karba Allah ya karba da yawa in Ramadan an yi sallar Idi an gama wannan ana faɗa amma na filfili da salloli da muke yi azumin litinin alhamis da sauran ibadun da muke wallahi sai ga mutum ya gama ibadan ma bai ce Allah ya karba masa ba kuma wallahi zaka iya yi bai karba ba dan ku akwai tawaya da yawa a ciki yanzu anan kun ga ya raka shida ko to idan ya tashi kuma summa autara bi salatin sai ya zo ya wuturi da kwaya uku idan ka hada raka'a shida da uku nawa ya baka tara to wannan wani sinfi ne kamar yadda Imam Bukhari ya rawaito shi da Imam Muslim to amma witrin nasa wa kana witruhu anwa'a hada wannan wanda aka faɗa mai tara kenan ayi shida biyu a huta biyu ayi bacci biyu ayi bacci biyu ayi bacci shida sai a zo ayi kwaya uku wa minha an yusalli samani raka'atin yusallim ba'da kulli raka'ataini thumma yutiru bi khamsin سردا متواليات لا يجلس إلا في آخرهن ومنها تسع ركعات يسرد منهن ثمانيا لا يجلس إلا في الثمانية يجلس فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي التاسعة ثم يقعد فيتشهد ويسلم ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم ومنها أنه يصلي سبعا كالتسع, كالتسع المذكورة ثم يصلي بعدها ركعتين جالسا ومنها أنه يصلي مثنى مثنى ثم يوتر بثلاث لا يفصل فيهن فهذا رواه أحمد عن عائشة أنه كان يوتر بثلاث لا فصل فيهن وفيه نظر وفي صحيح ابن حبان عن أبي هريرة مرفوعا لا توتروا بثلاث أوتروا بخمس أو سبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب قال الدار قطني وإسناده كلهم ثقات قال حرب سئل أحمد عن الوتر قال يسلم في الركعتين وإن لم يسلم رجوت ألا يضره إلا أن التسليم أثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال في رواية أبي طالب أكثر الحديث وأقواه ركعة فأنا أذهب إليها ومنها ما رواه النسائي عن حذيفة أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة رمضان فركع فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم مثل ما كان قائما يا إلهي الحديث وفيه فما صلى إلا أربع ركعات حتى جاء بلال يدعوه إلى الغداه وأوتر أول الليل وأوسطه وآخره وقام ليلة, ليلة بآية يتلوها ويرددها حتى الصباح إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ما لن يكي تشوى dangane da wuturin annabi sallallahu alaihi wasallama in an ce wuturi anan ana nufin sallar daren an gane saboda ai ana yin ta wuturi ne can an gaya mana yana yin guda nawa tara ga wani riwaya din yusalli samani raka'atin annabi yana yin sallah raka'a takwas raka'a nawa yusallimu ba'da kulli raka'atayn duk bayan raka'a biyu zai assalamu alaikum biyu yayi sallama biyu ya sallama biyu ya sallama biyu ya sallama biyu sau hudu takwas to annabi yana yin kiyamun lailinsa irin wannan ya yi takwas sun mayutiru bi khamsin sardan mutawaliyat sai kuma ya wuturi da biyar raka'a biyar sardan haka zai zubo su a jere ba zamantan ya sallama ɗaya kawai ake yi an gane sardan mutawaliyat abin da ake nufi haka zai zubo su ya rinka yana tashi ya rinka yana tashi baya zaman tayya sai yayi guda biyar din nan cur la yajlisu illa fi akhirihinna manzo Allah baya zama sai a ƙarshe hadisin Imam Muslim a salatu al-musafirin yanzu wannan kaga mun samu nau'i na nawa kenan nau'i na biyu takwas ga biyar nawa sha uku rakoyin da annabi yake kenan wa minha tis'u raka'atin yasrudu minhunna zamaniyan wani lokacin yana yin raka'a tara amma akram kallah in ya tashi sai ya zuba takwas bai zaman tayya ba sai ya je ƙarshe takwas ka taɓa gudawa suna da daɗin yi amma sai mai lissafi ai ƙwarai ne gaske kuwa wani lokacin za ka yi ta zuba su ka kasa gane a ina kake ma tukun takwas yake yi la yajlisu illa bisaminati yana zama yadhkuru yajlisu fa yadhkuru Allah wa yahmaduhu wa yad'uhu ya ambaci Allah ya gode masa yi addu'a thumma yanhaddu wa la yusallimu kamar dai da aka saba ya tahiya yayi ambaci Allah idan ya zauna a raka'a ta takwas din nan kai ka ce sallama zai sai annabi ya dade tashi thumma yusalli tasi'a sannan sai ya sallaci ta tara idan ya kawo guda daya mai tsawo thumma yaq'udu fa yatashahadu wa yusallimu sai ya zauna yayi tahiyya yayi sallama yayi raka'a nawa kenan tara kai ka ce ya gama sallar amma dai yayi wuturi saboda tsabar son sallah manzo Allah yana son sallah Allah ka sa mana son sallah Allah ka sa mana son sallah thumma yusalli rak'atayn ba'da ma yusallimu bayan yayi raka'a ta taran nan ya gama sai ya tashi kuma ya karo wasu rakoyi guda biyu ina masu cewa ba a yin sallah bayan ya wuturi yanzu wannan guda nawa kenan ban ji ba sha ɗaya ko to kuri ga wata wa minha annahu yusalli sab'an wani nau'in sallar dare da annabi yake yakan yi guda bakwai ka tis'il mazkura kamar wannan guda tara da aka ambata a jere kenan thumma yusalli ba'daha raka'atayn jalisa abun mamaki idan yayi guda bakwai din nan saboda ya yi ya yi ya yi ya yi ya gaji sai ya ƙaro guda biyu a zaune nawa kenan tara to wani lokacin sallar daren annaba haka yake wa min haga wata annahu yusalli masna masna yayi biyu ya sallama yayi biyu ya sallama shine masna masna thumma yutiru bi thalathin sannan daga ƙarshe sai yayi wutiri da guda uku la yafsilu fihinna baya bambancewa ko rarrabe tsakanin rakoyin nan guda uku wannan riwayar Ahmad ya rawaito daga Aisha fa hada rawahu Ahmad an Aisha annahu kana yutiru bi thalathin la fasla fihinna Imam Ahmad ne rawaito amma malaman hadisi suka ce wannan riwayar hadisin da'ifi ne yace wa fihi nazar ibn al-qayyim yace akwai ta cewa ya zo a sahih ibn hibban daga abu huraira marfu'an la tusiru bi thalathin kada ku yi wuturi da uku kawai a'a autiru bi khamsin aw sab'in in za ku yi wuturi ku yi da biyar ko da bakwai daga biyar yake farawa ko bakwai kar ku yi kamanceceniya da sallar magarba dara kudin ya ce wannan isnadin ni dai a wajena dukkan mazajen ingantattu ne ibn ibn ya roto shi da dara kudin ni da isnadi ingantacce so nan gurin yadda zamu yi shine an hana yin sallar wuturi ta yi irin sallar magarba ne an hana yin wuturi ta yi kama da sallar magarba kaga magarba uku ce ita ma ai biyu a tashi a karo ɗaya to annabi ya hana wannan sallar da sallar amma in ba ta yi sallar magarba ba to wasu malamai sun ba da fatawar halarcin haka don kuwa illar da ta zo a wannan hadisi na dara kutani Allah ya masa rahama shine dan kar ku kamanta ta da magarba so ya za a mutum ya wutari da uku bai kamanta ta da magarba ba ya yi su a jere gabaki daya ko ba zaman tahiya sai a ƙarshe an tambayi imamu ahmad imamu ahli sunnati wal jama'a anil wutri dangane da sallar dare shine alwutar anan ana ta cewa wuturi ne saboda mara ake yin sallar dare ba a yin ta wato cikakkiyar namba ko ai takwas ko ai shida ko ai hudu ko ai biyu a'a ko ai goma a'a dole sai dai ya zama sha ɗaya ko sha uku ko tara ko bakwai ko biyar misali yace yusallimu fi fi rak'atayn mutun yayi sallar sa ta qiyamul layl ya rinka yin biyu ya sallama a wata riwaya yace wannan yafi masa hutu gaskiya in ka tsawaita masu tsawo zamu zo mu bayanin irin yadda annabi yake sallah da daddare insha Allah in mun gama fasalin wana irin surorin da yake karantawa ma yace wa illam yusallim in mutum bai yi sallama ba in ji imam ahmad idan mutum bai sallama ba mana a raka'a biyu din kenan rajautu allah ya durrahu ina fatan ina tsammanin kada in yin sallama a raka'a biyun ya cutar da shi mana kamar ya tsawaita kar ya cutu illa anna taslima asbatu anin nabi sallallahu alaihi wasallam sai dai yin sallah ana yin sallama din shi yafi tabbatuwa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam صلاة الليل مثنى مثنى مثنى وفي رواية أبي طالب أكثر الحديث وأقواه ركعة ما في يوانشن حديثي لما في قربي سني بياني أكن أنا ركعة غدا فأنا أذهب إليها معنى متي يتين بيو بيو بيو بيو بيو فليوتر بواحدة sai mutum ya zo ya wuturi da ƙwaya ɗaya imamu ahmad ya ce ni ina tafiya akan wannan ra'ayin ai bi ai sallama ai bi ai sallama ai bi ai sallama sannan a zo ai wuturi da waya daya jama'a wannan fa kayan masu aikin dare ne yawa wanda baya tashi kaga sai dan kifa kansa kawai wannan kayan maza ne masu aikin dare sallar dare yanda annabi yake yi da daddare sallallahu alaihi wa sallam wa minha daga cikin sallolin da annabi yake ma rawahu an-nasa'i an huzaifa annahu salla ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi salati ramadan nasa'i ya ruwaito kamar da huzaifa ya fitar cewa yayi sallah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam huzaifa ibn al-yamani radiyallahu anhu yace faraka annabi ya rukuyi naji ya fada na tsunto a cikin ruku'insa subhana rabbiyal azim yana wannan addu'ar annabi yana dadewa a tsaye in yana sallah amma kuma idan ya zo ruku'in shi ma mizla ma kana qa'ima yanda ka san yana dade wanda yake irin yadda yake kwatankwacin yadda yake a tsaye haka yake dadewa a ruku'i malam ruku'i ne zaka yi shi ka san kai ruku'i da gaske in ka zo miƙewa sai dai ka miƙe a haka zaka ji kadgadan bayan ka ya kage an dade a sunkuye wallahi wannan shine malam zaka yi qiyamul layli ka zo asubahi ka ji cewa kai qiyamul layli ka bauta Allah da gaskiya Allah ya albarka a cikin du'ayoyin alqur'ani Allah sa musu albarka amma ko wanda yake zuwa na qiyamul laylin sai kare a tsakanin inna da naka da kulhu wallahu da iza jaa wannan ba sunan sa qiyamul layli ba an ce da qiyamul layli qiyam saboda ana daɗewa a tsaye shi yasa aka ce tsayuwa sirrin sallar dare shine daɗewa a tsaye dan da ka zo kai raka'a goma sha ɗaya sha biyu sha kaza kana karanta inna hadaina ka idan barka wanda ka samu raka'o'i guda hudu lafiyayyu masu tsawo dan shine ma'anar qiyam din ruku'i mai tsawo sujjada mai tsawo Allah bashi kana gamawa kaji ana a salatu kai wuturi da kwaya daya asan wanda bai haddace alqur'ani ba sai dauka ta karantawa ashe wani abin da naga yanzu ana yi wani dan karfe haka mai dan tsawo haka ake yin sa mai tsawo inda ake shimfida qur'ani irin katon qur'anin nan amma baka gani sosai kato ka dan saka yar fitilarka in baka da karatu mai tsawon da zaka iya dadewa sai ka tsayar da shi kana yi kana karantawa kana kallo kana juya shafi wannan taharrukin ba zai bata maka sallah ba insha Allah ka dade a tsaye na gaya muku sirrin qiyamul layli dadewa a tsaye shi yasa tarawihi da hajji sirrin su shine a dade a tsaye shine ribar sallar dare ta rana ne ake yin ta shaf shaf haka amma ta dare da aka ce da ita qiyam qiyam yani an tasbuta qa'iman kai ka dade in Allah ya sa da mun zo karantawa za ku ji irin yadda annabi yake dadewa ka gwada wata ran karanta suratul baqara ka sa agogo karatu mai kyau da nutsuwa ka karanta baqara ka karanta ali imran ka karanta nisa'i kaga minti nawa zaka samu to wannan wannan raka'a ko awa ya kai awa to wannan raka'a ɗaya kenan dan waɗannan surorin gaba ɗaya manzo Allah yana share su a tsaye yanzu wani watakila a cikin musuratul bakara kafin ya sauke ta sai ya kusan sati bai gama karance ta ba shi ko ya karance ta ne ya gama ya dora wata kuma wallahi barin ga muku wani sirri duk wanda Allah ya bashi damar Qur'ani duk wanda Allah ya masa arzikin yawan karatun Qur'ani to karan karance suratul bakara ba wani abu bane a wajensa saboda ta riga ta yi laushi ana wasu harkoki ma tuntunin an gama sabawa da yawan karantawa shi yakan sa ya zauna a bakinka karatun bai zai maka nauyi ba a lokacin kullun taqtaribu ila Allah kana ƙara kusanci ne zuwa ga Allah rabbul izza ubangijin wato madaukaki to anan sirrin yake malam yace irin yadda ya dade a tsaye haka yake rukuyin nan alhadis wa fihi a cikin hadisin akwai fama salla illa arba raka'atin raka'a hudu ma kawai samu ya sallata saboda tsawon su yayi raka'a hudun nan kawai sai ga Bilal ya zo yana kwankwasa masa kofa a subahi ba ta yi ya ilahi Allahu akbar ana ta bugawa cikin dare ana ta sallah ana ta sallah annabi wallahi bai farga ba kawai yayi raka'a hudu kawai sai ga Bilal yana wasu kofa cewa jama'a fa sun hada masallaci ana jira yayi shauki ya gamu da ubangiji ya shiga wata duniya ya ya shiga wata halara ko ba ka bane yana ganawa da Allah tabaraka wata'ala bai farga ba sai aka ji ana cewa asubahi ta yi za a fito a yi sallah su bai Allah karim Allah karim manzo Allah ya bauta wa Allah kuma ya koya wa al'ummarsa ya za a bauta wa Allah wallahi ina gaya muku wannan wani abu ne mai daɗi da wallahi tallahi kuɗi ba za su iya ba mu su ba ka jarraba ka gani sallah da daddare qiyamul layli kayi abin da Allah ya hore ma ka tsaya ka karanta qur'ani da daddaren nan wannan ni'imar wannan daɗin na awa biyu awa uku awa ɗaya ba ka da kuɗin da za ka iya bayarwa a baka wannan daɗin wannan albarka da alherin da Allah yake saukarwa da ma'abucin wannan lokaci ba ka da kaman shi ba inda ake samunsa ba a samu a shago la ilaha illallah ɗanɗano ne da shi wanda baki ba zai iya bayanin ɗanɗanon ba komin damuwa da ɓacin rai za ka fita masallaci cikin haske wallahi sai dai a fuskar ka tana kyalkyali saboda ka dade kana ganawa da Allah wa autara awwalal layli wa awsata kai wani lokacin manzo Allah yana yin sallar sannan na wuturi na dare farkon dare ko tsakiyar dare wa akhirahu wani lokacin karshen dare daren annabin ko ina yana sarrafa shi yana yin sallah a ciki wani lokacin an tashi a farkon dare ake yi yanzu ga riwaya na an ruwaito sai na Abubakar idan ya ga ba zai iya tashi da daddare ba ka san me yake yi yana idan da sallar isha in ya je gida sai ya kiyamul lailin sa gaba ɗaya kafin ya kwanta aka ce me yasa aka yace ina jin tsoron kada in zo ban samu tashi da daddare ba gwanda na yi tun farkon dare in sauke nauyin da nake jin Allah ya dora mu shi baya so a ce yau ga wata ranar da bai yi kiyamul laili ba to annabi yayi a farko wani lokacin a tsakiyar dare wani lokacin a ƙarshe wani lokacin bacci zai ki zuwa maka a farkon daren tashi kai sallaka ka yi ta karatun Qur'ani kana ibada ka gama wurdinka wallahi kana gamawa sai ga baccin ya dauke ka kaga kai kiyamul lailin ka fi awwalil layli wani lokacin tsakiyar dare sai ga baccin ya dauke ma gaba daya rikicin duniya ya dame ka kaza kaza kaza kaza da sauransu kaga baccin ya ki zuwa ka gama juye juyen da duk zaka yi ta yi sai ka tashi zaka dan kama ruwa sai kaga karfe 1 saura kwata ko karfe 1 da rabi yi alwalaka kawai ka kama sallah ka ta bugawa zuwa wajen karfe uku din nan sai ka ga baccin ya fara zuwa ma sai ka koma ka kwanta ka ce a tashi ka asuba kaga kai fi wasatil layl wani lokacin kuma daman galiban ita sallar dare ana barin ta karshen dare ne a yi ta buga bacci a huta har sai in an kai irin karfe uku uku da rabi hudu hudu da wani abu to lokacin ake tashi ana fafatawa ya danganta ga lokacin asubahi kaga asubahi idan tana yi karfe biyar kaga ya kamata a ce mutum uku ya tashi wannan in ya kure wa daren kenan uku duka dukan an ce ka tashi uku hudu biyar awa biyu ne kawai kai kana sallar kai sallar ka a wadace ka bude qur'ani ka karanta wuridin ka na ranar a yalwace ko da yamma ko da rana ta yi ka shiga kwaramniyar kasuwa baka iya tsama kai karatun qur'anin ka ba to ka riga ka yi tun da daddaren ka shi ne sirrin abin ai bacci mutum bai samu ba a je a yi idan aka yi sallar aka dawo asubahi sai a kwanta duk da ibn al-qayyim yayi magana akan baccin bayan sallar asubahi nan yace hasara ce ba karamar hasara ba yayi ta kawo hujjoji a cikin madarijus salikin cewa ba haramun bane zaka iya ya danganta ga yadda ka tsara rayuwarka wani zaka ga baya yin baccin sai yayi ma walaha yana zaune yana yan taɓa-taɓansa ayyukansa da abubuwansa sai rana ta fito yayi na filfilinsa na fitowar rana to daga bayan bakwai sai kama bacci ba zai tashi ba kuma sai goma zuwa sha ɗaya wani haka yake wani kuma baccin da ya na dare ma ya ishe shi bai da buƙatar bayan asuba ya koma wani ya koma bayan asuba ya ma ciwon kai yake baya iya yi kaga zai amfana lokacinsa ya karatun qur'ani ya lissafi ya abubuwa ya shirya yara a makaranta a'a ya zama da yara a gida a ɗan yi tilawa ƙur'ani ya zama da iyali a yi musu karatu ya kaza mutum da ya san dai me zai yi abin da ake nufi yan uwana mu amfana da lokutan mu kafin lokaci ya ƙure mana satuttukan da suka wuce aka ce ɗaya daga cikin yan uwanmu mai zama a nan yanda kake kallo na haka yake kallo na ya mutu ya tafi ya tafi halas ya tafi in yayi yayi yayi in bai yi ba kuma bai yi ba kuma ko yayi nadama cewa da ya sani da yayi amfani da lokacin Allah ba zai dawo da shi ba an gama to shine amfanin faɗin irin waɗannan maganganun mu yi kokari mu ci riba ku duba yadda lokaci yake gudu fa kamar satin nan fa da wuce muka yi karatu a nan fa yanzu gashi mun sake dawa yanzu nan zamu rufe littafin nan zamu ce sai wani sati wallahi nan da nan za ku satin ya dawo wallahi kwanakin mu ake ragewa sai mu tambayi kanmu me muka yi a satin da ya wuce na ibada me muka yi wani ka tsaya kai tunani me kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ya tashi yayi qiyamul laili bi ayatin yatluha aya daya yana ta karanta wa yuraddidu yana maimaita ta ta sabah mala haka ita zuba sallar na har sai asuba in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk aya cikin suratul ma'ida aya ta 118 ya Allah idan ka yi musu azaba bayinka ne su wa in taghfir lahum ya Allah idan kai musu gafara fa innaka antal azizul hakim lalle kai ne al aziz mabuwayi al hakim mai hikima tabaraka wa ta'ala malam wannan ayar yayi ta karantawa yana kuka tun farkon dare da ya fara yin sallar nan har sai da asuba yake yi aya daya wa kana salatuhu bil layli thalathatu anwa' sallolin annabi da daddare nau'i nau'i ne guda uku ibn al-qayyim a cikin zadul ma'ad kafin mu zo nan yayi bayani dangane da nau'in sallolin manzo Allah kamar yadda shi wannan bawan Allah ya kawo anan Muhammad bin Abdul Wahhab shi ma ya kawo abin da nana Aisha ta faɗa nau'i na biyu yana fara sallarsa da yin rakawoyi guda biyu masu sauki mun karanta tare da ku sai ya cika wuridinsa raka'a goma sha ɗaya a wannan rakawai bibi yake salatul laili masna masna yayi biye sallama yayi sallama akwai nau'i na uku yana yin raka'a 18 13 afwan nau'in sallar daren annabi akwai lokacin da yake raka'a 13 mun karanta da ku akwai wacce yake raka'a 8 wannan nau'i na hudu kenan shi ma duk raka'a biyu ya sallama sannan ya kawo biyar akwai wanda yake raka'a tara wannan ina muku samari ne na abin da ya gabata akwai wanda yake yin guda bakwai sannan sai ya kawo wato wato ya kawo rakawai guda biyu yana zaune bayan ya yi ya gaji akwai na bakwai yana yin masna masna masna masna da ƙarshe sai ya zo ya wuturi da ƙwaya uku akwai nau'i na takwas imamun nasa'i ya rawaito daga huzaifa wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam wannan a ramadan kenan wanda ya gaya mana yana subhana rabbiyal azim um, yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama in yayi wannan yana tsayawa a dade yayi raka'a hudu a wannan riwaya aka ce ana nan ana nan sai ga Bilal ya zo ya mai sallama ya ce bismillah asbahi ta riwaya Imam an-Nasa'i ne kuma ya gaya mana yayi wutari a farkon dare tsakiyar dare ƙarshen dare duka wannan bayanan in aka koma cikin Fathul Bari yayi bayanin nau'in wuturai sallolin daren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ƙarin bayani da hadisai da yawa da ya kawowa to yanzu anan an dunkule mana sallar daren gaba ɗayan ta kashe uku ne sallar daren annabi gaba ɗayan ta kashe uku ne wannan zaki yayyawa kasa ruwa a ciki kashe uku ne yace ahaduha wa huwa aktsaruha na ɗaya wanda shi yafi yawa salatuhu qa'iman galiban annabi a tsaye yake sallah sallallahu alaihi wasallam galiban wallahi malam ana karanta hadisan nan sai inji ina ma da na ga annabin nan wallahi ina ma da na yi rayuwa da annabin nan sai inji ina san annabi ina kaunar sa sallallahu alaihi wasallam amma Allah ya raba mu da shi a lokaci da zamani Allah Allah Allah ka sa kaunar da muke wa manzon Allah ka hada mu da shi Allah ka azurta mu da koyi da shi koyaya da rauni galiban annabi a tsaye yake sallolin sa na dare shi yasa aka ce me qiyamul layli na biyu annahu kana yusalli qa'ida an ruwaito manzon Allah yana yin sallah a zaune sallallahu alaihi wasallama kaga wannan ma ja'ala alaikum fi dini min haraj ba a samu kunci a cikin addinin ku ba ku sauƙaƙa wa kanku akwai lokacin da tsayuwar ba zai yi ba duk da ba a so a rinka wuce gona da iri akan sallar a zaune din kuma dan akwai masu yin farilla ma yanzu a wasu masallatai a wasu ƙasashe da wasu wurare sai ga duk an saka kujeru mutum zai ga ƙato da shi lafiyayye kawai an zo sai zauna shi a zaune zai sallah wani bawan Allah ya ce ya ga wani tsoho sana'arsa guje-guje yake yi ɗan kamashin mota ne war ya ce kaza kaza wuri kaza wuri kaza ne guje-guje fa yake yi amma ana kiran sallah da aka zo masallaci sai ya ɗauki kujera sai ya zauna yana sahun gaba ya zauna shi a zaune zai sallah kaga wannan ai akwai shedanci a ciki ya gama guje-gujensa amma da yake sallah ne a zaune zai yi ta akwai mutanen da hatta matasa ne zaga a masallaci sai ga suna sallah a zaune duk da mu gaskiya mu a ƙasar mu nan babu wannan sosai amma in ka je kasashen larabawa nan diyonci haka ne galibin masallacin su zai ba ka masallaci a face akwai kujeru wasu a tsawon gaba ake kujeru na zama wasu a tsawon baya za a jera ina irin fararen kujerun nan sai a jera guda arba'in duk wani tsoho gajiyayye in ya zo ba zai iya sallah ɗaya ba sai ya je ya zauna a can Allahu akbar yana rike yana jira a yi rukuni suna nan da yawa to annabi yana yin sallar nafila a zaune in larura ta kama bukata ya kama ko kuma ra'ayi yakan yi الثالث na uku annahu kana yakra'u qa'ida akwai sallar da kuma karatun a zaune yake yi fa idza baqiya yasirun min qira'atihi idan karatun ya zama saura kadan to qama faraka qa'iman sai ya tashi ya miƙe yayi ruku'i yana tsaye mana sai ya karasa karatun in karatun mai tsawo ne zai karanta izu kaza kaga wani dan bonus ne yanzu ana aka baka sai ka zauna ka tayi karatun kana sallah ne amma a zaune ka ta yin karatun a zaune kai ta yi in ya zama saura ka ɗan inda za ka yi rukuyi sai ka tashi ka ƙarisa sauran a tsaye sannan sai ka yi rukuyi a tsaye annabi yana yin haka alayhi salatu wassalam wa sabata anhu annahu kana yusalli rak'atayn ba'da al-witr jalisan taratan wa taratan yaqra'u fihima jalisan fa idha arada an yarka'a qama faraka akwai riwaya ta imamu muslim da ya ruwaito manzo Allah yana yin sallah raka'a guda biyu bayan wuturi bayan wuturi yana yin raka'a guda biyu amma a zaune mun karanta a baya wani lokacin yana karatu a zaune fa idza arada an yarka'a idan yaso zai yi ruku'i sai ya miƙe yana fa zaune din in yazo ya kusa ya ruku'i sai ya miƙe sai ya miƙe sai ya ruku'in sa a tsaye wannan yana nuna mana halaccin yin nafila bayan wuturi ko da mutum ya rufe sallarsa ta dare zai iya yin nafila raka'a biyu ya ƙara ko sama da haka bayan yayi wuturi sannan yana nuna mana halaccin yin sallan nafila a zaune kuma mutum ya rabinta a zaune ƙarshenta kuma ko fiye da rabi ƙarshenta ya ƙarisa a tsaye ya halatta to amma mala ya ce wa kad ashkala hada ala kafir wa zannuhu mu'aridan li qawlihi ij'alu akhir salatikum bil layli witra qala ahmad la af'aluhu wa la amna'u man fa'alahu wa ankarahu malik والصواب أن الوتر عبادة مستقلة فتجري الركعتان بعده مجرى سنة المغرب من المغرب فهما تكميل للوتر wannan ya ɗan rikitar da wasu da yawa daga cikin mutane ko malamai sai suka zaci cewa wannan maganar cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin raka'a biyu yayi wuturi ya ci karo da maganar da ya faɗa mana a hadisi riwayar imamul bukhari da muslim cewa ku sanya ku ta ƙarshe a dare ta zama wutiri last sallah da za ku ya zama wutiri mara to mutumin da ya yi wutiri ya gama kenan wannan wasu suna fahimtar in ka yi wutiri ba za ka ƙara wata nafila ba tunda shine akhira salatikum bil laili imam muhammad ya ce ni dai la af'aluhu ni bayan na yi wuturi ba zan ƙara wata nafila ba in ji imamu ahmad imamu ahli sunnati wal jama'a amma wala amna uman fa'alahu ba zan hana kuma wanda ya ce zai yi ba kenan akwai fusha akwai dama idan ka gama wuturin ko dai ka ƙara raka'a biyu ko kuma ka ƙi ƙarawa ko sama da haka shi ka imamu malik ma da ya zo inkari ya yi yasa ƴan malikiya ba sa bari in an yi wuturi a ƙaro wata nafila bayan wuturi suke cewa an rufe saboda annabi ya ce ij'al wa akhira salatikum bil layli witra ku sanya sallar ku ta ƙarshe da daddare ta zama wuturi to imamu ahmad dai shi ya raba kafa ya ce ko mutum yayi ko kar yayi shi dai shi dai ba zai yi ba amma wanda kuma ya ga zai yi tun daga shi arwaci annabi yana yi ba zai hana ba la'alla shi imamu malik ko hadisin bai zo masa ba ko bai inganta ba a wajensa to yanzu ya za a yi yace wasawabu annal witra ibada mustaqilla zance ne daidai wutri din nan da ake faɗa wutri wutri din nan ibada ce mai zaman kanta fatajri arrak'atani ba'dahu rak'o'i guda biyu din nan da za a yi bayan an yi wutri za su kasance majra sunnati al-maghribi min al-maghrib za su tafi ne akan layin rak'o'i guda biyu din nan da ake yi bayan sallar magriba in an yi ta yanzu magariba ba an ce ita ce marfin sallar rana ba amma kuma idan mutum ya gama magariba ba ya yi raka'a uku ba in ya gama magariba ba yana daɗa ƙaro guda biyu ba wannan guda biyun ba sunnatul magaribi ba ne to sai suka fassara suka ce wannan nafilfili da zaka dada karawa na bayan kayi wuturi su ma kamar wasu sunnoni ne da ake idan da karfafan wuturi ko suna tare da wuturi shikenan a wuce zancen kawai fa huma takmilun lil wuturi kamar wannan rakoyin da zaka yi bayan wuturi wai cika ta wuturi ne haka suka warware matsala Allah musu rahama ولم يحفظ عنه وصل عنه صلى الله عليه وسلم أنه قنس في الوتر إلا في حديث رواه ابن ماجه قال أحمد ليس يروى فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ولكن كان عمر يقنت من الس... من من السنة إلى السنة ba a ruwaito ba yanzu ya shiga magana kunuti ai an san alkunut ko to yanzu mu shiga magana alkunut shin an ruwaito annabi yana yin alkunut a cikin wuturi imam ibn qayyim yake cewa ba a haddato cewa annabi yayi alkunuti a cikin wuturi ba sai dai akwai riwaya ta ibn majah a iqamatu sala hadisin ubay ibn ka'ab albani yace hadisi ne sahihi ingantacce Allah ya masa rahama lalle an ruwaito annabi yayi imam ahmad yace laysa yurwa fihi an annabi shay ba a ruwaito wani abu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da wurin kunuti a wutiri to amma an samu riwaya Umar yana yin wutiri daga shekara zuwa shekara ma'ana kunuti a wutiri daga lokaci zuwa lokaci to amma dai zance mafi inganci ya halatta a yi alkunut a cikin wutiri din kamar yadda wasu riwayoyi din suka tabbata malamai suka kawo albani ya kawo su a cikin sifat salat nabi sallallahu alaihi wasallam وروى أهل السنن حديث الحسن بن علي وقال الترمذي حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي الحوراء السعدي انتهى أقوي حديث أهل السنن سكرويته حديث الحسن دان علي ترمذي يتي حديث حسن ومسنش بس يتوانا هنيا تهير حديث أبي الحوراء السعدي يتي انتهى ذنشن دي يا قاري nan da yana so ya nuna mana abin da ya ruwaito abin da ya halatto ya zo masa kenan والقنوت في الوتر محفوظ عن عمر وابي سعيد او ابي وابن مسعود to sai kuma da karshe yace to magana yin kunuti a wutri yin alqunut a wutri an haddato Umar yana yi an haddato Ubay ibn Ka'ab yana yi an haddato Abdullah ibn Mas'ud yana yi ya zama fakana shar'an ya zama shari'a ne kenan ko wa kana Abu Dawud wa zakara Abu Dawud والنسائي من حديث أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر to yanzu kuma yazo yana mana magana me ake karantawa idan an zo yin wutari to akwai riwayar Abu Dawud da Nasa'i riwayar Ubay dan Ka'ab manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karantawa in zai wutari yana yin sabbis rabbikal ala raka uku kenan qul ya ayyuhal kafirun da qul huwallahu ahad waɗannan sune sanannu wanda muka saba muna yi ko fa idza sallama ku ji wani to ku ji wata sunnar mai karfi da aka kaurace mata ba a yin ta idan annabi ya sallama daga wutarin nan ba ana cewa shafa'i da wutari ba ko a farkon dare ko a ƙarshen dare annabi idan ya gama yana cewa subhanal malikil quddus sarki ya tabbata ga sarki mai mulki abin tsarkakewa subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus sau uku kuma abin mamaki da ƙarfi yake yi in ya gama wuturi da ƙarfi yake yi ya muddu sautahu fi salisati afwan na ukun yana ɗaga sautin sa wayar fa'u da ƙarfi na ukun yake yi in yayi hankali hankali sai kuma yayi uku na ukun ne sai yi da ƙarfi ka taba yi hadisin Abu Dawud ne da Imam Nasa'i a qiyamul layli kuma Albani Allah ya masa rahama yace hadisi ne ingantacce to insha Allah ta'ala idan sati mai zuwa yazo zamu yi dauraya tun daga abin da muka faro a farko zamu dan karasa wannan sai mu daurayo abin da muka baro a baya wasu maganganu masu muhimmanci da ba mu faɗe su ba zamu tashi akan wa kana yurattilu surata hatta takuna atwala min min atwala minha manzo Allah yana karanta sura yana karanta ta yana yi a hankali a hankali gajeriyar sura ne amma wallahi sai kaga tafi wanda tafi ta tsawo tsawo a sallarsa ta dare saboda tsabar kushu'i da kuma yanayin karatun yana tuna me yake faɗa sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu ikon koyi da shi abinda muka faɗa ne Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mana afuwa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh